أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin fmc da ke garin azare a jihar bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a tara ga watan juma'a akhirah hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga bakka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2023 don ba a mance ba babin da muka shiga cikinsa babi ne wanda yake da ɗan faɗi kaɗan dube da cewa babin ya kunshi bayani kan da'awar annabi ta farko da ya fara yi wacce a ɓoye ya yi ta yinta to ƙarƙashin wannan babi ɗin mawallafin littafin yana ƙoƙarin kawo mana mutanen da suka karɓi musulunci a yayin da annabi ke yin da'awarsa a ɓoye ya bayyana mana daga ciki ya ambaci matarsa khadija idan muka kula za mu ga waɗanda suka karɓi musulunci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a ɓoye mutane ne da suke da alaƙa ta kusa sosai da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san idan kana so ka ga wanda ya fi kusa da mutum to baya matarsa matarsa ta fi kowa kusa da shi saboda abubuwa da ta sani gare shi da sirrinsa cikin al'umma ba wanda ya sani kamarta to kaga khadija ita ma ya fara ambata mana cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a ɓoye sannan daga ciki ya ambata mana sayidina aliyu shi kuma sakamakon kasantuwarsa ƙarƙashin kulawa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to bayanin da muke kan yinsa yaya aka yi sayidina aliyu ya shiga ƙarƙashin kulawar annabi sallallahu alaihi sallam mun bayyana a halkar da ta gabata mun karanta cewar shi annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ya samu babbansa al'abbas allah yarda da shi ya ba shi shawarin cewar su je su samu ɗan'uwan al'abbas ɗin babban annabi abu talib wanda ya kula da annabi ya yi ɗawainiya wa annabi ya ba da kariya wa annabi bayan an fara masa wahayi su je su same shi su rage masa nauyin da yake da shi na iyalai dube da cewa rayuwa ta yi tsada a cikin yanayi kuma na talauci ga tsadar rayuwa ga tsadar abinci to su je su same shi manatin da yana da iyalai masu tarin yawa kuma ba shi da dukiya wadatacciya ga shi ana matsanancin yanayi cikin yunwa su je su rage masa nauyin iyalansa kowanne ya ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yansa sai zama an rage masa nauyi cikin nauyin da ke kansa na iyalansa mu shine suka je suka samu abu talib suka bayyana masa wannan tunani nasu da wannan ra'ayi nasu shi kuma ya yi maraba da wannan tunani nasu shine al-abbas ya ɗauki ja'far bin abi talib shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki sayidina aliyu allah yadda da su gaba ɗaya ta wannan gabar a nan muka tsaya a yayin da muka yi takaitacciyar tarjamar ja'far ɗan abu talib ya ce fa'akar al'abasu ja'far bin abi talib sai abbas ya ɗauki ja'far ɗan abu talib sai zama ja'far ɗan abu talib ya taso ƙarƙashin kulawar al'abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban ja'afar ɗin kenan kenan ja'afar ya taso ƙarƙashin babbansa shi ne ya rene shi shi ya ba shi tarbiyya shi ya kula da shi wa aka da alaihi salatu wassalamu aliyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ɗauki sayidina aliyu fakana fi kafalatihi sai aliyu ya kasance cikin kulawar annabi da hidimar annabi da ɗawainiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka hadi auladihi sai zama tamkar ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi kenan irin kulawar da annabi yake ba wa 'ya'yansa irinta yake ba wa sayidina aliyu allah yadda da shi lokacin da ya je ɗauko shi gaban mahaifinsa ya ce ila an ja'atin nubuwatu wa na hazal ihtilama har zuwa lokacin da annabci ya zo wa annabi ya zama annabi kuma ya zama manzo sayidina ali yana karkashin kulawarsa ya ce wa kadna hazal ihtilama a lokacin da annabci manzanci ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sayidina aliyu yana kusantar balaga wato yana dabda balaga a lokacin da annabci ya zo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan bayani da mawallafin wannan littafi na nurul yaqin yayi cewar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ya zama manzo aliyu dan abi talib Allah ya dada shi yana kusa da balaga ɗaya ne daga cikin maganganu da aka samu na malamai ko kuma riwaya ce cikin riwayoyi da aka samu na malaman tarihi kenan akwai riwayoyi mabambanta da suke bayyana shekarun aliyu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi kuma ya zama manzo to anan riwaya ɗayar ya kawo mana shi mawallafin littafin cewar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo aliyu allah ya da shi yana dab da balaga shine na hazal ihtilama ya kusa balaga yana dab da balaga akwai riwaya cikin riwayoyi duka riwayoyin ibnu hajar ya kawo su cikin littafinsa al'isabatu fi tamizi sahaba akwai riwayar da ta bayyana cewar lokacin da aka fara yin wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu dan abi talib allah da shi shekarunsa goma ne kaga dan shekara goma kuma ai bai kusa balaga ba musamman ɗa namiji balagarsa takan yi jinkiri sabanin mace wata 'yar shekara tara ma sai kaga ta balaga sabanin ɗa namiji akwai bambanci to akwai riwayar da ta bayyana cewar lokacin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shekarun sayyidina aliyu goma ne akwai riwayar ma da ta bayyana cewa shekarunsa takwas haga ɗan shekara takwas ai karami ne sosai to kuma an samu riwaya da ta bayyana cewa shekarunsa sha takwas sha takwas kama ai ya balaga to sai kuma riwayar da ta bayyana cewa shekarunsa sha biyar to kaga shekaru sha biyar shi ne yake dab da balaga galibi namiji yana balaga ne bayan sha biyar da kaɗan to kaga dab da balaga shi ne shekara sha biyar to kenan wannan riwaya ta hudu da muka ambata shekara sha biyar ita ce mawallafin wannan littafi na nurul yaƙin ya ambata cikin littafin to a cikin waɗannan riwayoyi guda hudu da muka yi ishara gare su riwaya farko ta bayyana cewa sayyidina ali yana dan shekara goma sanda aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi riwaya ta biyu ta bayyana cewa yana dan shekara takwas riwaya uku ta bayyana cewa yana dan shekara goma sha takwas riwaya ta hudu ta bayyana cewa yana dan shekara goma sha biyar wacce ita ne mawallafin wannan littafi ya kawo cikin littafin nasa to wacce ce za ta zama mafi rinjaye tunda duk sun yi karo da juna to shi ibnu hajar ya rinjayar da riwayar da take bayyana cewar yana ɗan shekara goma ne aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wasu kuma daga cikin malamai na sira kaman imamul halbi cikin siratul halbiya ya jirin jayar da cewa sayidina ali yana ɗan shekara takwas aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to riwayar da ta bayyana cewa yana ɗan shekara goma ko takwas za ta fi ƙarfi akan wannan riwayar da mawallafin littafin nan ya kawo cikin wannan littafin menene dalili dalilin shine lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi bayan an saukar masa da ya ayyuhal muddassir ayoyin da mun karanta su a baya wata rana sayyidina ali ya shigo gida sai ya tadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da khadija ya tadda su suna sallah to sallah kuma bai santa ba tunda ai shi yaro ne na farko na biyu kuma ya taso cikin al'ummar da suke bautan gumaka al'ummar da ba bautan Allah suke ba mukurasha maka ai ba bautan Allah suke ba suna bautawa gumaka ne gumaka suna nan kewaye da ɗakin ka'aba kwai kuma wasu cikin ɗakin ka'aba suna da gumaka waɗanda mun ambaci wasu daga cikinsu a halkar da ta gabata ko halkar halkoki biyu da suka gabata ai daga cikin gumakansu akwai hubal maɗaukaki ne gunki ne maɗaukaki da suke ɗaukakarsa kuma suke gashi yake ba su nasara a abubuwan da suke sawa a gaba akwai al'uzza akwai manaf waɗannan duk suna cikin gumakansu manya-manya da suke kewaye da ɗakin kaba to kaga wanda zai taso a society na ƙuraishawa zai zamanto bai san wani abu ba banda bautan gumaka to sai dina ali a cikin wannan society din ya taso to duk wani abu da ya shafi bautan allah bai san shi ba to shi yasa san da ya shigo gida tunda yana karkashin kulawar annabi sai ya tadda annabi shi da khadija suna sallah ya shigo gida sai tadda su suna sallah shi kuma wannan sallar bai santa ba to abun sai yake bashi mamaki shine yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun da suke wani irin abu ne hakan nan to sai annabi ya bayyana masa cewar wannan abun da kaga muna aikatawa musulunci ne gaskiya ce ta iso gare mu muka rungume ta muke kokarin bautawa Allah madaukakin sarki da ita idan za ka shige ta bismillah zo ka shiga tun da dama annabi da a wasa yana yin ta a ɓoye ne to sai dina ali tun da a lokacin ya fara kallon wannan abun da bai san shi ba kuma bai taɓa jin labarinsa ba to sai abun ya ɗan ɗaure masa kai sai ce to kafin in shiga bari sai na je na yi shawari da mahaifina kaga wannan yana nuna ƙaramin yaro ne inda babba ne wanda ya je dab da balaga zai iya yanke kansa hukunci ko kuma wanda ya balaga to amma tun da karamin yaro ne ka san karamin yaro duk abin da ya gani sai ya je ya ji ta bakin iyayensa wani abun ma sai ya ce bari sai na tambayi iyayena in sun sun bani izini to abin da ya faru kenan da sayyidina ali sai ya ce sai ya je ya shawarci mahaifinsa abu talib shawarin da ya bashi da shi zai yi amfani kaga wannan yana tabbatar maka da cewa bai wuce shekara takwas zuwa goma ba kenan ba shi da tunani nasa na kansa kuma karamin yaro dama haka yake galibi yana amfani ne da tunanin iyayensa abinda suka tsora shi a akai akai yake tafiya kuma annabi ya mana isharar wannan cikin hadisi cewa kullu mauludin yuladu al fitra duk wani abun haihuwa da za a haifa a ban kasa ana haihuwarsa ne akan fitra ma'ana kan addinin musulunci fa'abuwawu yi hawidanihi yunasiranihi au yi majisanihi ya rage ga iyayensa in ma ko su yi masa mantenin ɗin wannan fitarar da aka haife shi a kanta su kiyaye masa ita ya taso yana musulmi kamar yadda aka haife shi akan wannan fitara ɗin ko su kautar da shi su bauɗar da shi daga fitarar su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi wannan ya rage ga iyayensa me yasa annabi ya faɗi wannan saboda yaro yakan taso ne kan abin da iyayensa suke kai kuma kan abin da iyayensa suka ɗora shi a kai to kaga wannan magana na sayyidina ali Allah da da shi na nuna cewa ai karamin yaro ne karamin yaro kuma galibi yakan bi abin da ya ga iyayensa suna yi ko suka dora shi akai shi yasa ake so iyaye idan za su aikata abu gaban 'ya'yansu su yi abu wanda zai zama kyakkyawan misali kar su yi abin da zai zama mummuna ta yadda ɗan nasu zai iya kwaikwayo ya kwafa ya zo yana ɗabbaƙawa ko mummuninsa yanzu ko taba ne uba yake sha za ka gaɗa yana ƙoƙarin gwadawa ya je nemi kara ya kunna ya zo yana gwadawa saboda ya ga babansa yana yi yara in sun zauna cin abinci sai wannan ya ce bari na yi lomon babana wannan shi ma ya ce bari na yi loman babana duk abin dai da suka ga iyayensu suna yi suna kwafa suna kwaikwaya suna ɗauka to shi ne sayidina aliyu allah da da shi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bari in je nemi shawarin mahaifina in ji mai zai wani shawari zai bani annabi sai ya ce a'a karkaje me yasa ai annabi wannan da'awar fa a ɓoye yake yin ta ba ta fara bayyana ba yanzu ya je zai tona annabi asiri shi da yake kiran ɗaiɗaikun mutane waɗanda yake kyautata tsammanin in ya kira su za su karɓi musulunci ɗin sannan kuma haka zai rage masa yawan takun saƙa da sa'insa da mutan makatun da su addinin da suke daban ne yanzu addinin da ya zo da shi kishiyar addinin da suke kai ne to kaga ko shakka babu annabi zai haɗu da ƙalubale mai girman gaske daga gurin waɗannan mutane shi yasa ya fara da'awar a ɓoye kuma yake kiran waɗanda suke makusantansa kuma cikin makusantan ma waɗanda ya fi kyautata musu zato tun da ai babban annabi ɗin baban aliyu yana cikin makusantan annabi to amma bisa yadda annabi yake tsammani yadda in ya kira aliyu zai karba yana tsammanin babban nasa fa ba lallai ba kuma hakan ya faru ai bai karbi musuluncin ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ba annabi tunani da basira da hangen nesa kuma idan ya kalli mutum zai iya fahimtar mafiskantar mutum to shi yasa yakan kalli waɗanda yake da kyautata tsammanin in ya kira su zuwa ga musulunci ba za su ba shi kunya ba sannan ba za su bankaɗe masa sirrinsa ba tun da yanzu musuluncin kamar jariri ne renansa ake yi to tun da renansa ake yi duk wani abu da zai zama masa ƙalubale dole a yi taka tsantsan a kansa to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a karkaje ka bankaɗe min sirrina in har ba ka sha'awar shiga to shi kenan ka ci gaba da kasancewa kan addinin da kake amma dai ka kame bakinka karka je ka gaya wa kowa ma'ana ya kwaɓe shi kar ya je ya gaya wa mahaifinsa nabi ya ce idan ba za ka musulunta ba ba matsala amma dai ka kiyaye ba na buƙatar ka je ka gaya wa kowa ba na buƙatar ka je ka yi shawari da kowa to a ranar da wannan abu ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayidina ali to sayidina ali sai ya shiga tsaka mai wuya na farko baya sha'awar ya je banka da sirrin annabi tunda annabi ya ce masa in ba zai shiga musuluncin ba ya rufe masa sirrinsa na biyu kuma wannan addini da ya ga annabi ya zo da shi shifa bai san addinin ba bai ga iyayensa suna yi ba sabon addini ne to yanzu yaya zai yi to a wannan daren da sai kwana yana ta tunani yana ta nazari ya tuno wannan ya tuno wancan ya nazarci wannan ya nazarci wancan ya hararo wannan ya hararo wancan har gari ya waye lokacin da gari ya waye sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai karbi musulunci kawai kai tsaye ma'ana a nazarin da ya yi jiya daddare nazarin da ya kwana yana yi jiya daddare tunaninsa ya ya karkata akan ya karbi musuluncin saboda a yanda ya kalli musuluncin yana ga yafi addinin da ya taso ya ga iyaye da kakanni suna kai shi yasa a cikin wannan littafi in ba a mance ba mun karanta cewar annabi da ya zo yana da awarsa a ɓoye waɗanda suke da tataccen fahimta Allah maɗaukakin sarki ya musu gamo da katar suka karɓi musuluncin daga gurin annabi to kaga sayyidina ali shi ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi cikin waɗanda suke da tatattun tunani da hangen nesa da basira shi yasa nazarin da yakin dare a kyakkyawan tunaninsa ya rinjayar da addinin mulunci akan addinin bautan gumaka shine da gari ya waye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci kuma da ya karbi musuluncin gurin annabi sai ya boye bai bayyana kowa musulunta ba banda annabi da matarsa khadija babu wani wanda ya san cewa sayyidina aliyu Allah ya da shi ya karbi musulunci sai zama shi ma duk wani abu da yake na ibada yana yin sa ne yana yin sa ne a boye to kenan dai abin da zamu rinjayar a wannan gabar shine sayyidina ali ya karbi musulunci bai wuce shekara goma ba ko kuma shekara takwas saboda wannan kissa da muka karanta ta musuluntarsa Allah ya da shi yace fa kana tabi'an linnabi sallallahu alaihi wa sallam fi kulli a'malihi sayyidina aliyu lokacin da yake karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na bin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ayyukansa duk abin da zai yi yana kwaikwayon irin na annabi shi yasa ya taso nagartaccen mutum mai wanda ya san ya kamata mai tarbiyya mai tunani mai basira mai hangen nesa sakamakon tasirantuwa da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam ya tadannas bidanasil jahiliya min ibadatil authani wattiba'il hawa sannan shi sayyidina aliyu tun ma yana kankani be cuɗanya da bautan gumaka ba malamai suka ce bai ma taɓa sujjada wa gunki ba shine anan ya ce walam ya tadannas bai kazantu ba bidanasil jahiliya da kazantar jahiliya sai dina ali bai kazantu ba da kazantar jahiliya mecece kazantar jahiliya ga misalanta min ibadatil awthan na, na bautan gumaka citin yana kankani bai taba bautan gumaka bai taba sujjada wa gunki ba kaga shi Allah ya kange shi kenan Allah kare shi kamar sayyidina Uthman tun yana kankani bai taba shan giya ba bai taba zina ba bai taba sujjada gunki ba kuma waɗannan abubuwa sun watsa cikin al'umman ƙuraishawa shan giya zina zina kuma musamman da bayi bawiyar da ba taka ba galiban da su ake zina ya ita wannan tana da girma da karamcin da ba za a yi zina da ita ba kaga wannan zai nuna maka kenan kashashiyar mace ce a zamanin jahiliya tun kafin zuwan musulunci ita take zina mace da take da kima take da daraja ba ta yin zina wannan tun kafin zuwan musulunci kenan zinan sun su karan kansu sun san cewa mummunan abu ne shi yasa ya ba za ta yi ba tana ga abun kunya ne wace ce take yin zina sai baiwa ita kuma baiwa wani lokaci uban gidanta ne ma zai tilasta mata ta je ta yi zina ta kawo masa kuɗi ya zama yana da abin shiga ta hanyarta ita kuma sai ta je ta yi alfasha to shi sai da ali tun da yake bai taba kusantar irin wannan ɗabi'ar ba tun ma gabanin zuwan musulunci ta shan giya ko sujjadawa wa gunki shi yasa anan yace walam yatadannas bidanasil jahiliya bai kazantu ba da kazantar jahiliya min ibadatil awthan na bautan gumaka wattiba'il hawa da kuma bin sarrai suna tafiya ne akan akan sarransu to sayyidina ali Allah ya da shi Allah madaukakin sarki ya kange shi ya kare shi daga wannan mummunan dabi'a wa ajaba aidan zaid ibn harithata ibnu sharhabil alkalbi maulahu alaihi salatu wassalam yanzu ya zo kan mutum na uku kenan cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga musulunci a asirce a ɓoye kuma suka karbi musulunci din to shine zaidu bin haritha shine yace wa ajaba aidan zaidu bin harithata ibnu sharhabil alkalbi maulahu alaihi salatu wassalam sannan har ila yau daga cikin waɗanda suka amsa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zaid ibn haritha dan sharhabil haka dai yasa a nan gurin a cikin wannan littafi na nurul yaqin zaid ibn haritha ibn sharhabil kenan kakansa shine shine sharhabil to amma idan kana bibiyar littattafai na tarihi da littattafai na tarjama littattafan da suka yi tarjaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam misali idan ka dauki littafin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab na ibnu abdul bar littafi ne da yi tarjaman adadi mai tarin yawa na sahabban annabi sannan idan kana bibiyan littafin al'isabatu fi tamizi sahaba na ibn hajar shi ma littafi ne da ya yi tarjaman sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai alwafi bil wafayat wannan yayi tarjaman sahabban annabi da wasu ma wanda ba sahabban annabin ba yayi tarjaman sahabbai yayi na tabi'ai yayi na tabi'ut tabi'ina alwafi bil wafayat na as-safadi akwai wafayatul a'yan na ibnu kallikan shi ma yayi tarjaman sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ire-iren waɗannan littattafai da irin siyaru a'lamin nubala na imamu zahabi idan kana bibiyan ire-iren waɗannan littattafai da suka yi tarjama na sahabban annabi za ka ga kakan zaidu ba su kira shi da sharhabil ba ba su kawo sharhabil shi ne kakan zaidu ba wane ne kakan zaidu sharahil kaga sharhabil da sharahil ai suna kamanceceniya yanzu wannan sharhabil din daga riwaya ce kwa da aka samo ta kwaya ɗaya tilo daga gurin malami cikin malaman sira shine ibnu ishaq shi kadai aka samu ya danganta zaidu bin harita zuwa ga sharhabil amma sauran malaman da suka rawaito tarihin zaidu bin harita sun danganta shi zuwa ga sharahil mun ji ai akwai dan bambanci kadan ko wannan sharhabil wannan sharahil to shi yasa ibnu abdul bar da yazo a cikin littafin sa al-isti'ab fi ma'rifat al-asbab ashab yace kana ibn ishaq yaqulu zaid ibn harithata ibn sharhabil kamar yadda mai littafin nan ya kawo mana ibnu ishaq ya rawaito cewar sunan zaid ibn haritha shine zaid ibn haritha bin sharhabil haka ibn ishaq ya rawaito shi kadai ne ya rawaito wannan yace walam yutaba ala qauli babu wani cikin malaman sira ko cikin malaman tarihi da yabi ibn ishaq a maganar sa cewa shi zaidu ana ce masa zaidu bin harithata bin sharhabil babu ɗaya daga cikin malaman tarihi ko malaman sira da ya tafi da wannan riwayar ta ibn ishaq ya ce wa inna ma huwa sharahil asalin sunan kakan zaidu shine sharahil kenan zaidu bin harithata bin sharahil wannan shine riwayoyi mafi yawa suka tabbatar dangane da sunan zaidu bin haritha ko kuma dangane da kakan zaidu bin haritha Allah yarda da shi alkalbi ya fito da kabilar banu kalb wato kabilar zaidu ita ce kabilar banu kalb maulahu maulan annabi ne sallallahu alaihi wasallam in an ce maula shine wanda ka yanta shi wanda ka yanta shi ya zama maulanka to shi zaidu yana cikin waɗanda suka amsa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam a matakin farko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a boye wa kana yuqalu lahu zaidu ibnu muhammad shi zaidu din nan ya kasance ana ce masa zaidu bin muhammad kenan ana danganta shi zuwa ga annabi kaman dan annabi kenan ana daukarsa a matsayin dan annabi me yasa ake daukarsa a matsayin dan annabi yace li annahu lamma ishtarahu saboda shi zaidu lokacin da annabi ya saye shi a atakahu sai ya yanta shi wa tabannahu kuma ya rike shi a matsayin ɗansa tamkar ɗansa annabi ya saye shi ya yanta shi ya ɗauke shi a matsayin ɗansa to wannan riwayar ma da mawallafin littafin nan ya kawo ta yi bamban da riwayoyin da malaman tarihi da sira suka kawo malaman tarihi da sira bayanin da suka kawo ba annabi bane ya sai zaidu saboda annabi a lokacin bashi da kudin sayan bawa ma ba kasuwan dukiyar Khadija yake karba ya tafi ya je yayi kasuwanci da dukiyar idan ya dawo da ribar da ya samu sai su raba shi da Khadija gwargwadon yanda aka yi yarjejeniya haga bashi da kudin da zai sayi bawa har ya yanta shi to shi yasa da yawa daga cikin riwayoyin da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yake kawowa sai kaga ya bambanta da asalin hakikanin abin da ya faru a tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bari mu duba mu ga yaya aka yi zaidu ya shiga karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bawan annabi har annabi ya yanta shi ko shakka babu zaidu bawan annabi ne kuma daga baya annabi ya yanta shi to amma annabin sayan sayayi ya yanta shi haka dai mai wannan littafi na nurul yaqin ya ambata wanda kuma yayi bamban da riwayoyi da suka zo cikin littattafai masu tarin yawa na sira da littattafai masu tarin yawa na tarihi bari mu duba mu ga hakikanin yadda abun ya faru ya aka yi zaidu ya zama bawan annabi har ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi kuma ya rike shi a matsayin ɗansa ibn hajar ya kawo cikin al-isaba fi tamizis sahaba kamar yadda ibn abdulbar ya kawo cikin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab ya kawo riwayar yanda abun ya faru za mu yanko kan gaba saboda riwayar bayanin yana da yawa sosai yadda suka kawo riwayar silar da ta sanya zaidu ya shiga ƙarƙashin annabi a matsayinsa na bawansa suna bayyana cewar ko riwayar tana bayyana cewar mahaifiyar zaidu da ake kiranta su'uda mahaifiyar zaidu da ake kiranta su'uda wata rana ta fita da zaidu daga garinsu zuwa garin iyayenta don ta kai ziyara wa iyayenta tana tare da ɗanta zaidu daidai lokacin kuma zaidu yana ƙarami bai wuce shekaru bakwai zuwa takwas ba daidai lokacin zaidu yana karami bai wuce shekaru bakwai zuwa takwas mahaifiyarsa ta ɗauke shi suka fita daga garinsu zuwa garin iyayenta don ta je ta ziyarci iyayenta ta nuna ɗanta ga iyayenta da kuma danginta 'yan uwanta kawunan shi zaidu ɗin kenan lokacin da ta isa garin iyayenta sai kidnappers su ma wancan lokaci akwai kidnappers irin ɓata gari ɗin nan sai suka kawo hari wa garin iyayenta mahaifiyar zaidu kenan wacce ake kiranta su'uda da suka kawo hari sai suka kwashe kananan yara da yawa cikin yaran da suka kwashe haddashi zaidu ita ta je ganin gida ne da ɗanta to da 'yan kidnafin suka zo kidnafas kenan suka afka wa garin wata ƙabila ce ƙabilar ƙain ƙabilar ƙain cikin 'yan kabila an san akwai ɓata gari akwai mutanen banza waɗanda suke kaifar maki wa gari su kwashi yara da mata su je su sayar su samu kuɗi irin da yadda ake yi a yanzu a yi garkuwa da mutum don a samu kuɗi to su ma a wancan lokaci za a kai farmaki wa gari a kwashi mata a kwashi ƙananan yara sai a je a sai da su a samu kuɗi to abin da ya faru kenan 'yan ƙabilar ƙain daga ƙabilar jasir suka kai farmaki garin iyayen mahaifiyar zaidu to cikin iko Allah a wannan farmaki da suka kai sai ya zama sun kama yara da yawa sun kwashi yara da yawa cikin yaran zaidu yana cikin yaran da aka kwasa to da suka kwashe su sai suka je suka sayar da su a kasuwar ukab in ba a mance ba mun bayyana kasuwar ukab kasuwa ce da take ci so ɗaya a shekara kasuwa ce da take tsakanin makka da ta'if amma ta fi kusa da ta'if kasuwa ce da duwani balaraben da yake ɗan kasuwa baya taɓa yadda a ci kasuwan bai zo an ci da shi ba kai wanda ma ba ɗan kasuwan ba yakan yi ƙoƙarin halartar kasuwar sannan kasuwa ce da ba iya haja ta kasuwanci ake zuwa a baza ba hadda fasaha a kasuwar wani wanda ya kai ya kawo a fasaha ta harshe na larabci yana cin wannan kasuwar ya baje kolin fasaharsa a nan ne mawaka suke fita su yi wake-wake mai yabo ya yi mai kushewa ya yi mutum zai fito ya yabi ƙabilarsa ya kuɗata ya jinjina mata wata ƙabila kuma wacce ba tasa ba sai ya kushe ta ya soke ta to ɗan wancan ƙabila kuma sai ya fito ya mai da martani yanzu an soki ƙabilarsa zai gyara ƙabilarsa ya yabe ta ya jinjina mata ya koɗa ta sai ya mai da martani ma wanda ya soki ƙabilarsa shi ma sai ya soki ƙabilarsa duk wanda yana cikin abin da ake yi a kasuwar ukar babbar kasuwa ce shahararriya sananniya zamanin jahiliya to da aka kwashi waɗannan yara a ƙauyen mahaifiyar zaidu sai aka kai su kasuwar ukar aka je aka sayar da su aka je aka sayar da su a kasuwar ukar to sai aka yi gamo da katar ɗaya daga cikin dangin khadija mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa hakim bin hizam sai ya ga zaidu sai ya sayo zaidu khadija babaninsa ce yar uwar mahaifinsa shi hizam dan uwan khadija ne shi kuma hakim dan hizam ne to daidai cin kasuwar ukab yaga ana sai da yara sai zaidu ya burge shi sai ya siya da dirhami 400 ya sai zaidu da dirhami 400 yace zai je kaiwa babaninsa a matsayin tsarabar kasuwar ukab dirhami 400 a yau yana da daida nawa zai daidai da naira nawa akalla zai daidai da naira miliyan hudu yana daidai da naira miliyan ba hudu ba miliyan takwas afuwan yana daidai da naira miliyan takwas dirhami ɗari hudu yana daidai da naira miliyan takwas saboda dirhami ɗari biyar shi ke daidai da naira miliyan goma sadakin annabi kuma in ba a mance ba a baya mun bayyana cewa galibi annabi in ya tashi aure yana ba da sadaki dirhami ɗari biyar da muka duba sai muka ga dirhami 500 din ya kai miliyan 10 da yan kai to dirhami 400 kaga kenan zai zama yana daidai da miliyan miliyan 8 miliyan 8 to haka shi Hakim bin Hizam ya sayi Usama sai taho da shi garin Makka sai danka shi wa Khadija yace ga tsarabar kasuwar Ukab Khadija ta yi murna ta karbi annabi ta karbi Zaidu to zaidu sai ya kasance karkashinta a matsayin bawanta lokacin da ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bashi zaidu ta ce na baka wannan bawan nawa na baka shi kyauta annabi kuma da ta bashi zaidu sai ya yanta shi ya yanta zaidu mun ji yadda aka yi zaidu ya shiga karkashin ikon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bawansa annabi ya yanta shi to ya aka yi annabi ya rike shi a matsayin ɗa kuma tunda anan gurin sun ce a wa ajaba aidan zaid ibn harisa ibn sharahin al-kalbi maulahu alayhi salatu wasalam wa kana yuqalu lahu zaid ibn muhammad ana ce masa zaid dan muhammad to ya aka yi annabi ya rike zaid a matsayin ɗa wani sababi ne yasa annabi ya rike shi a matsayin da mun san dama larabawa sun kasance mutum zai iya rikan wani wanda ko alakar nesa ba shi da shi da shi balle ta kusa zai iya rikansa a matsayin da in ya mutu ya gaje shi shi ma in ya mutu ya gaje shi da gabanin zuwan musulunci suna wannan shi ake kira attabanni ka je ka samu wani ka ce ka zo rike ka a matsayin ɗana mana ko kuma rike ka a matsayin ɗan uwana in ka mutu in gaje ka in na mutu ka gaje ne suna wannan zamanin jahiliya gabanin zuwan addinin musulunci musulunci da ya zo ne ya ɓata wannan to ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a matsayin ɗa dalilin da ya sa hakan ya faru bayan zaidu an ɗauke shi bata gari sun ɗauke shi sun je sun sayar da shi a kasuwar ukas mahaifinsa ya samu kansa a cikin matsanancin yanayi har wasu baitoci ya rera wanda du lokaci dusan da ya zo bacci in ba baitocin ya rera ba baya iya yin bacci saboda yadda yake tuno wannan ɗanasa zaidu ya ce ba kaitu ala zaidin walam adiri ma fa'al waɗannan su ne baitocin nasa ba kaitu ala zaidin walam adiri ma fa'al a hayyun fayuru ja'am a ta dunahul ajalu usi bihi amran wa kaisan kilahuma wa usi ya zidan thumma ba'da humu jabalu waɗannan baitoci lokacin da aka ɗauke zaidu mahaifinsa sai zauna harifa kenan sai zauna ya tsara su idan ya zo bacci in ba baitocin ya rera ba baccin baya iya zuwa masa saboda yadda ya samu kansa cikin matsanancin yanayi na rashin wannan ɗanasa ya ce ba kaitu ala zaidin walam adiri ma fa'al na yi kuka matsanancin kuka a kan zaidu ɗauke min zaidu da aka yi na yi kuka ban san wani hali yake ki ba ban san me aka aikata da shi ba ban san me ya faru da shi ba a hayyun fayurja am ata dunahu al'ajalu shin a raye yake a yanzu hakan nan ai fatan a haɗu da shi ai fatan samun sa am ata dunahu al'ajalu ko kuma ajali yayi halin sa ya koma ga Allah a yanzu hakan nan ya ce usi bihi amran wa kaisan kilahuma ko da ni Allah ya ɗauki rayuwata ina wasiyan zaidu wasiyar zaidu ga amru amru ɗan uwansu ɗan uwan shi mahaifin uh, zaidu ɗan uwan mahaifin zaidu amru wa kais sannan yana wasiya akan zaidu fa in yazo su kula da shi su bashi kula ko da shi rai yayi halinsa ya koma ga Allah to yana wasiya ga amru da Qais yana wasiya ga Amru da Qais Amru da Qais ƴan uwansa ne ƴan uwan shi mahaifin Usama waye mahaifin Usama Haritha to kaga da Haritha da Amr da Qais ƴan uwa ne to shi yanzu yana wasiya wa ƴan uwansa Amru da Qais ko da bayan ransa in an samu Zaidu su kula da Zaidu sannan wa usi Yazidan yana wasiya wa Yazid wane ne Yazid Yazid dan uwan Zaidu ne uwarsu daya amma shi ubansa daban summa ba'dahu jabalu sannan ina wasiya wa jabal jabal kuma ɗansa ne ɗan shi mahaifin zaidu ɗan mahaifin zaidu kenan yanzu yayi wasiya wa mutane guda hudu ko da bayan ransa idan an samu zaidu su kula da zaidu mutum na farko amru amru ɗan uwansa ne mutum na biyu qais qais shi ma ɗan uwansa ne mutum na uku yazid yazid kuma ɗan uwan zaidu ne uwarsu ɗaya. mutum na hudu shine jabal jabal ɗan shi mahaifin zaidin ne ɗan uwan zaidi kenan ubansu ɗaya da zaidi mun gane bayanin yanzu ya yi wasiya zuwa ga 'yan uwansa da kuma 'yan uwan zaidi in an samu zaidu su kula da zaidu to waɗannan waƙoƙi ya tsara su yake nanata su lokaci bayan lokaci ta yadda yake nitsar da kansa ya kwantar da hankalinsa a yayin da ya rera waɗannan baitoci sai ya ɗan samu nitsuwa kenan ya ɗau lokaci yana alhinin rasa zaidu to kawai kwatsam sai aka yi dace ‘yan ƙabilar kalb ƙabilar zaidin kenan ko tunda anan an ce mana alkalbi shi zaidu ya fito da ƙabilar banu kalb sai ‘yan ƙabilar kalb suka tafi makka aikin hajji tunda ai a wancan zamani laraba suna aikin hajji duk da musulunci bai zo ba suna aikin hajji shi yasa Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas an-nas da ake nufi a nan jahiliya gabanin zuwan musulunci to sun kasance suna aikin hajji kabilu daban-daban na laraba suna zuwa makka su aikin hajji su koma garuruwan su tun gabanin zuwan musulunci musulunci da yazo sai ya tabbatar da abubuwan da suke ya kore kuma wasu daga ciki to kabilar zaidu kabilar kal ta zo garin makka aikin hajji da suka zo suka yi aikin hajji suna shirin komawa sai suka yi kitikus da zaidu suna ganin zaidu sai suka ce wannan yana kama da harika zaidu shi ma da ya gansu sai ya gano su da kasantuwarsu daga 'yan kabilarsa ne ya gane su su ma suka gane shi sai suka ce kai dan harita ne ya ce kwarai da gaske suka ce to wani sako za ka ba mu in mun je mu kai wa mahaifinka sai ce zan ba ku sako ku kai masa da mahaifiyata da dukkan yan uwana da ma dukkan dangina gaba daya shi ma sai rera baiti kwaya daya ya ce idan an je a karanta wa mahaifinsa a karanta wa mahaifiyarsa a karanta wa danginsa ya ce a hinnu ila ƙaumi wa in kuntu na iya bi an ni katsinul baiti inda mashairi wannan shine kawai sakonsa a je a kai wa mahaifinsa wannan baiti shine sakonsa da mahaifiyarsa da sauran danginsa abinda sakon ya kunsa shine a hinnu ila qaumi ina shauƙin mutane na yana shauƙin mutanensa danginsa da 'yan kabilarsa yana shauƙin haɗuwa da su saboda a lokacin ma ya balaga lokacin ya balaga shekaru kusan goma da ɗauke shi lokacin kuma an ɗauke shi tun yana ɗan shekara takwas kaga ai ya balaga to shi ne tsara wannan baitin ya ce a hinnu ila ƙaumi wa in kuntu na iya ina shauki na dangina da 'yan ƙabilata duk da cewa ni na yi nisa da su shi ne wa in kuntu na iya duk da cewa ni na nisanta gare su bi an ni ƙatsinul baiti inda mashairi ya ce sai dai kuma gani nan a nan na rike ɗakin ka'aba a matsayin kamar gurin zamana sannan guraren aikin hajji su ma na rike su a matsayin gurin zamana ma'ana yanzu ya rike maka a matsayin gurin zamansa wannan mai ke nunawa yana jin daɗin zaman garin makka yana shauƙin iyalansa da danginsa da 'yan uwansa da mahaifansa amma kuma fa ya rike ɗakin ka'aba da makka da guraren aikin hajji ya rike su a matsayin gurin zama kamar yana ishara cewa yana jin daɗin zama a gurin da yake zaune duk da yana shauƙin danginsa to wannan baiti da aka je aka kai wa mahaifinsa nan da nan fa mahaifinsa ya taso da shi da ɗan uwansa ka'ab sai suka tawo garin makka da nufin suka riko makudan kuɗi mai tarin yawa ninkin abin da aka sai da zaidu da shi an sai da shi muka ce dirhami nawa dirhami 400 to sun zo da sama da dirhami 800 da nufin su zo su fanshi zaidu su koma da shi sun ji labari ai a gurin annabi yake ai an ba da zaidu da lokacin da aka sayi zaidu an kai shi wa wata hamshakiyar 'yar kasuwa cikin ƙuraishawa da ake kiranta khadija labarin da aka kai musu kenan ita kuma khadija da ta yi aure sai ta ɗauki wannan yaro nasu zaidu da aka sayar mata sai ta danka shi wa mijinta ta ba shi kyauta shi kuma mijin nata da ya karɓe shi sai ya 'yanta shi yana ƙarƙashin ikonsa to shine suka ɗauki makudan kuɗaɗe suka tafi garin makka wasu wata riwa kuma ta nuna ma a lokacin annabi bai yan tashi ba tukunna sun ɗibi makudan kudaje sama da dirhami 800 sai suka tafi da su garin makka da suka isa garin makka sai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a ɗakin ka'aba jikin ɗakin ka'aba suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam jikin ɗakin ka'aba sai suka shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam man je ta annabi sun san matsayin annabi da kimas a lokacin bai zama annabi ba da suka je ga annabi sai suka yi wa annabi kirari suka ce ya dan abdulmuttalib ya dan shugaban mutanensa tun da abdulmuttalib kamar a matsayin shugaba suke kallonsa saboda abin da yake faɗi suna sauraro in wani abu ne za a je shi suke wakiltawa to sai suka yi wa annabi kirari ya dan abdulmuttalib ya dan shugaban mutanensa ku ne waɗanda Allah ya bawa kula da ɗakin Ka'aba ku ne wanda Allah ya bawa iko na juya al'amarin ɗakin Ka'aba da duk wanda za su zo sannan kuma ku kuna taimakawa marasa shi wanda wanda yake kamamme an kamo shi fursunan yaki kuna taimaka masa da abinci wanda yake cikin mari kuna taimaka masa a fidda shi duk dai suka yi kirari wa annabi suka tara annabi ƙasa saboda suna da bukatarsu sai suka ce to abinda muke nema muna so ka mana alfarma akan wanda yake gunka ya ce wa kenan kuke nufi suka ce ɗanmu zaidu da yake gurinka mun zo da makudan kuɗaɗe za mu baka mu fanshe shi mu tafi da shi ɗanmu ne zuwa aka yi aka ɗauke shi amma fa asalinsa fa babawa ba ne sa annabi ya ce to ina da shawari ina da wani tunani saɓanin tunaninku ku yanzu ai kun zo da kuɗi ne makudan kuɗaɗe ku bani in ba ku ɗanku ku tafi da shi suka ce e sai ce to ina da tunani saɓanin naku ne tunaninka ya ce abin da nake ga shi ne mu ba shi wuƙa da nama mu ba shi ‘yanci kan mu matsanta masa mu ƙuntata masa wane irin ‘yanci za su ba shi annabi ya ce a kira shi ya zo idan ya zaɓi tafiya da ku ya zaɓi ya je ya zauna gurinku ko kwabo ba zan karɓa gunku ba ku ɗauke shi ku tafi da shi in kuma ya zaɓi ya zauna gurina shi kenan wanda ya zaɓe ni nima na zaɓe shi na zaɓe shi akan dukiya ba na son dukiya inda ya zaɓi ya zauna guna to ba inda za a yi in ba ku fansansa wanda ya zaɓe ni nima na zaɓe shi sai suka ce eh sun yi maraba da wannan kuma suna jinjina masa dama shi yasa suka yi mukaddima sun san shi dan halal ne ya san halacci yasa aka kira zaidu zaidu ya zo ya zauna sai annabi ya ce masa ka san waɗannan mutane zaidu ya kalle su sai ya ce kwarai na san su wannan babana ne wannan babbana ne kaga kenan yana dan shekara takwas ai yana da wayo zai iya sanin mahaifinsa duk inda ya ga mahaifinsa sai annabi ya ce masa to ba wani abu ni dai kai ka san ni farin sani mun zauna da kai shekaru kaza in ji annabi yake gaya masa kuma mun zauna mun yi cuɗanya mun yi mu'amala ni da kai to yanzu abin da nake so daga gare ka ai ka san ni ka san ko ni waye shin ka zaɓi ka zauna da ni ko kuma ka zaɓi ka bi su ku tafi da ya buɗi bakinsa sai ce aini a duniya ba zan zaɓi wani koma bayanka ba ya nuna annabi ya ce ni a duniya tun da Allah ya haɗa ni da kai ba zan taɓa zaɓen wani ba koma bayanka ya gaya annabi wannan sai mahaifinsa da babbansa ɗan uwan mahaifin sai suka ce masa kai tonka kai kuwa zaidu yaya za a yi ka zaɓi bauta a kan ‘yanci shi sa wasu malaman na tarihi suka ce lokacin da suka zo tukunna annabi bai ‘yanta shi ba shi sai suka ce kai tonka kai kuwa zaidu ya za a yi ka zaɓi bauta a kan ‘yanci shi wanda kake ka zaɓi cewa ka zaɓi ka zauna da shi kai fa a matsayin bawa za ka ci gaba da zama tare da shi mu kuma da za ka je ka zauna a tare da mu a matsayin ɗa za ka zauna tare da mu kana da ‘yanci amma yanzu fa kai ba ne baka da ‘yanci suka ce kai tanka ya za a yi ka zaɓi bauta a kan ‘yanci ya za a yi ka zaɓi bare a kan mahaifinka da babbanka suka masa wannan martani sai ya ce yi ni na san me nake yi wannan mutumi da kuke ga na zaɓa na ga abubuwa na ban mamaki tattare da shi wanda ba yadda za a yi a duniya na zaɓi wani ban da shi ya ce duk da haka duk da dai ko da zan ci gaba da zama a matsayina na bawa ƙarƙashinsa na zaɓi in zauna ƙarƙashinsa sama da in koma gurinku yake gaya wa mahaifinsa da babbansa ko da zan ci gaba da zama a matsayin bawa ana bautar da ni kuma gashi shi bare ne ku kuma ku kuka haife ni to na zaɓi in je in ci gaba da zama da shi akan in koma gurinku saboda abubuwan da na gani tattare da shi na kyawawan ɗabi'u kyawawan mu'amala iya zamantakewa sun ya kamata saboda haka na fi fifita in ci gaba da zama da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sa'in sa ta yi nisa tsakan shi da annabi ya ja yayi shiru yanzu da ya bijiro masa an ba shi wuka da nama yana da yanci annabi ya ba shi yanci in ya zabi ya tafi da iyayensa ya tafi da su ko kobo ba zai karba gunsu ba in ya zabi ya zauna gunsa to shikenan wanda ya zabi ya zauna gunsa ba yadda za a karbi fansa ya ba da shi to sai bar su suna ta sa'in sa iyaye su fada shi ya fada iyaye su fada shi ya fada annabi dan ya kawo ƙarshen maganar sai ya ce ku saurara ku ji sai suka saurara sai ya ɗauki zaidu sai ya zo jikin hijir ismail ai mun san hijir ismail shi ne wannan 'yar ƙaramar katanga fara da zamuna ganinta ko da a hoto jikin ɗakin ka'aba ita malamai suke kira da hijir ismail asalinta tana cikin ɗakin ka'aba ai mun yi bayani lokacin da mamakon ruwa ya zo ya kwashe ɗakin ka'aba ƙuraisha da suka tashi za su sake ginin ɗakin ka'aba sai suka sa sharaɗin cewar dukiyar da za a kawo a gina ɗakin ka'aba da ita dole ta zama ta halal tsantsan halal ba za a yi da dukiya ta haram ba saboda girman ɗakin ka'aba a gurinsu to sai zama dukiyar da aka tara wacce za a sake gina katangar ɗakin ka'aba da ruwa ya kaftare ta ya zarce ta ya zaizaye ta sai ta zama ba ta kai ta gina katangun ɗakin ka'aba guda hudu ba kusurwa hudu gaba ɗaya ba to sai suka fidda wannan taku ɗin wanda ake kiransa hijir ismail sai suka fidda shi daga cikin ɗakin ka'aba to annabi sai ya kamo hannun zaidu ya zo ya tsaya a hijir ismail sai yake cewa ƙuraishawan makka ku shaida zaidu daga yau ya zama ɗan ɗana kenan wannan yana nuna annabi ya ‘yanta shi kenan a take annabi ya ‘yanta shi kuma ya shaidarwa ƙuraishawan makka cewar daga yau zaidu ya zama ɗansa zai gaji zaidu zaidu ma zai gaje shi to da suka ji wannan sai hankalinsu ya kwanta mahaifin zaidu harita kenan da babban zaidu ka'ab sai hankalinsu ya kwanta suka samu nutsuwa cewa eh tunda yanzu ya yanta shi kuma ma ya rike shi a matsayin ɗansa kenan ba zai wahala ba kuma wannan na nuna cewa mutumin nan da zai da ke karkashinsa karkashin kulawansa mutumin kirki ne mu tafi abu mu bar shi kawai mu bar shi gurinsa to sai suka kada kansu suka tafi to daga nan sai ake kiran zaidu zaidu bin muhammad mun ji dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina zaidu zuwa gare shi sakamakon zuwan iyayen zaidu da suke so su fanshi zaidu su tafi da zaidu gurinsu su ba annabi kuɗi annabi kuma ya ga wannan ra'ayi ba shi ne ba ra'ayin da ya fi shi ne a ba wa zaidu zaɓi in zaidu ya zaɓi tafiya da su shi wannan yanci ne annabi ya bashi in kuma ya zaɓi ya zauna da annabi to annabi baya buƙatan kuɗi ya fi fifita ya zauna da wanda ya zaɓe shi to shi ne a nan gurin ya ce wa tabannahu kenan cewa da ya li'annahu lammashtarahu saboda shi annabi lokacin da ya sayi zaidu ka kenan ba annabi bane ya sayi zaidu ɗan uwan khadija ne ya sayi zaidu shine hakim bin hizam ya zo da zaidu ya ba da shi kyautawa khadija khadija kuma da ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta kyautar da zaidu ga annabi annabi kuma ya zo ya yanta zaidu kuma ya riki zaidu a matsayin a matsayin ɗansa ya riki zaidu a matsayin ɗansa sai ake ce masa zaidu bin muhammad haka aka ci gaba da gaya masa har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya hana a jingina wani zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah ku kira su da iyayensu da suka haife su shi yafi adalci gurin Allah da ana ce masa Zaid ibn Muhammad sai aka daina aka zo ana ce masa Zaid ibn Harika ai ko yanzu ma cewa muka Zaid ibn Harika ba mu ce Zaid ibn Muhammad ba amma da gabanin wannan ayat ta sauka ana ce masa Zaid ibn Muhammad da Allah ya ce ud'uhum li'aba'im in kun tashi kiransu ku kira su da iyayensu kar ku kira su da wasu daban wanda ba iyayensu ba sai aka daina ce masa Zaid ibn Muhammad aka da ana ce masa Zaid ibn Haritha tunda Haritha ne ya aure shi ya haife shi Allah kuma ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ai Muhammad bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajenku ba kenan bai kamata ana ce masa Zaid ibn Muhammad ba saboda annabi ba baban ɗaya daga cikin mazajenku bane a koma ce masa Zaid ibn Haritha mahaifinsa da ya haife shi kenan yanzu yanda wani salo da Yahudawa suka kawo mana ko ta ɗabi'a ko ta al'ada idan mace ta yi aure da ana danganta ta zuwa ga babanta misali babanta zaidu da ta aure amru sai ake danganta ta zuwa ga amru misali hindu ce sunanta hindu babanta zaidu da a makaranta ana ce mata hindu zaidu ko abin nan credentials dinta hindu zaidu to amma da ta aure amuru sai aka canja daga zaidu sai ake ce mata hindu amuru wannan ɗabi'a ce ta yahudanci musulunci ya yi fito na fito da shi ko da ta yi aure har yanzu dai ita 'yar babanta ce kuma a jingina ta zuwa ga zuwa ga babanta haka Allah ce udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah wannan shine fa adalci wurin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kanal mutabanna mu'tabaran kabinin hakikiyin shi wanda ake rikansa a matsayin ɗa ana rikansa ne tamkar ɗa na hakika tamkar ɗa na gaske yarisu wa yuratu shi zai gada kuma za a gaje shi shi zai gada kuma za a gaje shi to ina ga gabanin mu tsallaka mu je gaba akwai buƙatar mu duba ɗan takaitaccen tarjaman zaidu ɗin nan zaidu allah yarda da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi sai ya aurar masa da baiwarsa da ya gada gurin mahaifinsa wanda ita za a ambata nan gaba cikin waɗanda suka karɓi musulunci gurin annabi ita ce ummu aiman ummu aiman baiwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam in za a tuno a baya da muna karatun farko-farkon tarihin annabi lokacin da yake ɗan shekara hudu yake ɗan shekara shida da mahaifiyarsa ta tafi ziyara da shi garin madina tana hanyarta ta dawowa allah mata rasuwa ta rasu sai ta bar annabi da baiwa annabi da ya gada da gurin mahaifinsa ita ce ummu aiman ita wannan baiwa da ya gada gurin mahaifinsa ita ce ta dawo da shi garin makka to ita wannan ummu aiman din baiwa ce ta annabi annabi sai yan tata ga zaidu nan matar annabi ta ba da shi kyautawa annabi sai shi ma annabi ya yanta shi sai ya hada su aure gaba daya dukansu yantattu ne ga annabi ita maula ce ta annabi zaidu shi ma maula ne na annabi duk sai annabi ya hada su aure su su biyu kenan ita ce mata ta farko da zaidu ya fara aure tare da cewa ta fi zaidu tunda annabi yana kankani ita ta dawo da annabi garin garin makka lokacin da mahaifiyar annabi ta rasu to kuma annabi ya, ya girme zaidu su malamai suna cewa na tarihi annabi ya ba zaidu shekara goma to kagan annabi ya ba zaidu shekara goma ita wannan ummu aiman ta ba zaidu shekara nawa akalla ita ma za ta ba annabi goma tunda annabi yana ɗan shekara shida ita ta dawo da shi lokacin da mahaifiyarsa ta rasu kaga ba za ta gaza shekara sha hudu sha biyar ba ta fara zama ta zama budurwa ta dawo da annabi garin makka lokacin da mahaifiyarsa ta rasu to akalla za ta ba wa zaidu shekara sha biyar zuwa sha shida sha bakwai to annabi ya haɗa su suka yi aure tare to anan ne ta haifa wa shi zaidu ɗansa na fari wanda ake kiransa usama bin zaid ita ummu aiman sai ta haifa wa zaidu ɗansa na fari wanda ake kiransa usama bin zaid ina ga yan uwa kamar lokaci ba zai ba mu dama mu kawo tarjamar zaidu cikakkiya ba ba za mu yi gaggawa ba mu dasa aya a nan in allah kai mu darasi na gaba sai mu duba sauran tarjamar zaidu insha Allahu ta'ala abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana a gabaninmu rufe halkar tamu akwai ɗan uwa da yake halartar wannan majalisi namu da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa aminu magajuwa ne muna tare da shi a wannan majalisi in kaga baya nan to baya gari ko kuma ba shi da lafiya ko kuma wani uzuri babba amma in dai yana gari to muna tare da shi anan Allah ya ɗauki rayuwarsa ranar litinin aka aka yi jana'izarsa ranar talata da shi da 'yan uwansa duk muna tare a wannan majalisi kuma suna cikin na gaba-gaba wajen ba da ma majalisi din mun san bayan gudunmawa da ita ƙungiyar iman take yi wa majalisin da kula da take yi wa majalisin akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda su ma suke hidima wa majalisi ɗin to shi wannan aminu da 'yan uwansa guda biyu mubarak magajuwali da lamara magajuwali suna cikin na gaba-gaba wajen hidima da ɗawainiya wa wannan majalisi allah saka musu da alkhairi shi ma allah gafarta masa allah saka masa da alkhairi abubuwan da ya yi kyawawa allah kai masa ladan ga mizaninsa Allah ya sa yana cikin mafi kyawun yanayi Allah ya sa can ya fi nan Allah ya musanya masa iyalan da suka fi iyalan da ya bari Allah ya musanya masa gidan da ya fi gidan da ya bari Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah ya tseratar da shi daga fitinar kabari da azabar ranar tashin alkiyama Allah ya ba da haƙuri da juriya ga danginsa da iyayensa gaba ɗaya Allah yalwata kabarinsa Allah kai haske cikin kabarinsa Allah sa aljannar firdausi ta zama komansa mu ma in mun bi shi mu ma Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh